الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الحشر مدنية وهي أربع وعشرون آية بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم سورة الحشر مدنية وهي أربع وعشرون آية بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض wa huwa al-azizul hakim wannan sura ana ambaton hashru a ciki saboda huwa allazi akhraja allazina kafaru min ahli alkitab min awwal al-hashr tana asauka da ita gaba ɗayanta a Madina tana da ayoyi 24 tana farawa da akwai surorin da suke farawa da tasbihi irin wannan din akwai sabbaha sabbaha akwai yusabbihu sannan akwai sabbihi isma rabbikal a'la tana farawa da bismillahir rahmanir rahim kamar kai kowace sura Allah ya ce sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi abin da yake cikin sammai da abin da yake cikin kasai duk suna wa Allah tasbihi wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum komai yana wa Allah tasbihi komai yana wa Allah ibada sai dai mutane ba sa jin ibada sauran halittu amma kowace halitta akwai ibada da take yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa in kaga an yanka dabba a rannan ta manta tasbihin da aka dora mata ne sannan za a yanka ta in kaga an yanke ciyawa ko an yanke bishiya rannan wannan bishiyar ko wannan ciyawar ta manta tasbihin da aka dora mata ne shi yasa ake yankewa sabbahin lahu samawati ma fil ardi nazalar wannan sura ta sauka fi banin nadiri banu nadiri wasu mutane ne ko kuma yahudawa ne wanda suka dawo madina saboda suna da labarin annabin ƙarshen zamani zai hijira ya dawo madina shi ne nazala fi bani dari a rasulu sallallahu alaihi wasallama mazalla lamma hajira min makkata ilal madinati yayin da ya hijira ya taso daga makka ya dawo madina waje da fi hal yahuda ya samu yahudawa su yahudawan na wahun banu ƙainuka a banu ƙuraizata akwai banu ƙainuka akwai kuma banu ƙuraiza ƙabila biyu ne duk yahudawa ne wa banun nadiri hajaru min ardi shami ila madinati akwai banun nadir banun nadir din nan asalin su mutanen siriya ne mutanen sham ne suka taso daga shan suka dawo madina me ya dawo da su lamma qara'u fil kutubi anna nabiyya allazi yakhruju fi akhir zamani hadha mahajiruhu sun karanta a cikin littafan su annabin da za a aiko karshen zamani nan ne ma'ana inda zai hijira ya dawo sai suka ce to bari su zo su yi tariyarsa abin da ya dawo da su kenan fajala su hunaka sai suka zauna a madina yantaziruna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama suna sauraron annabin da za a aiko karshen zamanin ya zo ya same su a garin faran ma ja annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama da manzo Allah ya zo suka tabbatar shine hasaduhu da yake ba yahuda ya riga an Allah ya riga ya halishe shi da hasada sai suka yi masa hasada wa kafaru bihi suka kafirce wa manzo Allah sallallahu suka ibin sa wa kazzabu suka ƙaryata shi ma suka ce ba shi bane wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallama lamma ata lil madinati ta ahada mahum annahu la yuharibuhum wa la yuharibunahu manzo Allah kuma da ya dawo madina ya kira su yace musu ku zo mu zauna mu yi zaman lafiya babu yaƙi tsakanin mu ba zan yaƙe ku ba kuma kar ku yaƙe ni sannan ba za mu taimakawa wasu daga wani waje su zo su yaƙe ku ba kuma kuma kar ku yadda ku taimaka wa wasu wanda suka taho daga wani waje su zo su yaƙe mu aka yi wannan yarjejeniya to da yake ba su da alkawari ana cikin wannan to lokacin da mutanen makka suka nemi su ya za su yi ne su samu su gama da annabi sallama to shine sai suka zo suka hada kai da waɗannan yahudawan sai yahudawa suka ce musu ku zo mu taimake ku za mu taimake ku sai a gama da shi alhali kuma ga alkawarin da suka yi da annabi sallama ba za su taimaka wa wani ya zo ya yaƙi manzala ba manzala kuma ba zai taimaka wa wasu su zo su yaƙe su ba akan wannan alkawarin suke sai suka warware alkawarin shine gazatul ahzabi suka warware alkawari Allah da iko sama da ya kaddara yakin ba a yi shi ba eh bayan mutanen makka sun taso akan za su zo yahudawa su taimake su taimake su su yaki sahabbai to kafin su isa gari sun yi sansanin su to sai Allah da iko sa sai ya musuluntar da mutum daya wani mutum sai ya musulunta kuma babba ne kuma yardajje ne wajen yahudawan da ya zo da yaddare ya zo kowa ya yi bacci yayi ya gwangwasa kofa manzala salama ya fito ya ce na zo ne zan karbi addininka da ya karba sai ce na ji labarin ina so in maka wani yaƙi amma ina so ni kuma ka yi mini wani alkawari annabi ya ce masa wani alkawari ya ce ina so kar ka gaya kowa na musulunta kuma ka yi mini ka yi haƙuri ba sai na zo masallaci ba saboda kar a gane na musulunta amma yaƙin da aka kawo nan zan je tarwatsa shi zan tarwaza mutanen da suka daho daga makka na madina ma zan tarwaza su shikenan ya tashi ya je wajen yahudawa ya ce musu to kun san ni suka ce a maganan sani to ni abin da ya kawo ni ina so ne akwai wani tunani da na yi ne yanzu mutanen nan da suka zo za su yaƙi wannan mutumin da jama'arsa a can fa aka haife shi kuma duk danginsa ne yanzu a tunaninku kuna ganin za su iya ɗauko su zo su yaɗi mutanensu ɗabilunsu danginsu su bar ku ni a tunanina fa sun shiryo da shi ne su zo su haɗu su yaƙe ku ne amma ku yi tunani amma yadda za mu yi mu gane suka ce masa ya za a yi ya ce kawai yadda za mu yi mu gane yanzu mu aika musu da takarda su waɗanda suka zo za a yi yaƙi mu ce musu su aiko mana da mana mayakansu manya-manya jarumansu mutum saba'in in su yadda sun aiko da mutum saba'in shi kenan mun tabbata da gaske suke za su taimake mu za mu haɗu mu taimake su mu yaƙi in ko sun ƙi su aiko da waɗannan mutum saba'in to ƙarya suke yi dama sun shiryo ne su zo su yaƙe mu ne da ya gama a daddaren kuma sai ya tafi wajen mutanen makka wanda suka zo suko za a yi yaƙi ya je ya sami sai shi yanzu ku ku ne fa kuwa kori mutumin nan daga garinku babu garin da ya karbe shi a duniya sai nan da shi da mutane su suna zaune zaman lafiya kuma kuna da labarin lokacin da ya zo har mutanen ma mutanen garin ma sakan matan su suka yi ta yi saboda mutanen sa su aura yanzu kuna ganin anya ba za su haɗu haɗa kai da shi su yaƙe ku su koma yanzu ba abin da yake so illa ya koma garinsa kuma komawa gare sa ba zai yi ba sai in babu ku ba kuwa ganin in kun zo zai hada baki da mutanen garin nan su ko mutanen garin nan dama ba abinda suke so sai mulki kuma zuwan nan ya warware mulkin nasu to yanzu su in suka samu suka yaƙe ku suka gama da ku to shi zai koma garin su ya je ya zauna a can su kuma sai ta mulkin su amma ni shawarar da zan suka ce to me shawara ya ce ni shawarar da nake ganin ku aika ku ce su ba ku su mutanen garin su ba ku jarumai mutum saba'in in su yadda sun ba da su shi kenan da gaske ne in ko ba su bayar ba to fa dama shiri ne shi kenan waɗancan sun tura takarda a ba su mutum saba'in wayannan ma suka tura takarda a ba su mutum saba'in suka shaito ƙarya ake yi lallai yaƙi na sai dama shiri aka yi shi kenan sai Allah ya tarwatsa yaƙi wala yansuru alaihim manzo Allah sallallahu alaihi taimaki wani ya yaƙe su ba wala yansuruna alaihi kan su taimaki kowa ya yaƙe shi wa anna bainahum ta'awuna kuma za su taimaki juna tunda suna gari daya idza wajabat diyatun ala almu'minina aanahum alyahudu saboda alƙawarin da suka daura ma sai da ya zama idan muminai wani abu ya faru wanda dole sai an bada diya yahudawa ne suke taimakawa a cika da diyar abiya wai za wajabat diyatun alal yahudi wa anahumul muslimuna idan ba yahude ne aka kashe suka je suka kashe wasu ake neman diya a wajen su musulmai ne za su taimake su a abiyadiya fa kanu kazalika sai suka zauna haka falamma waga an gazwatu badrin da aka yi yakin badar kasan daga dawo manzala salama aka yi wannan yarjejeniya to da ya dawo kafin a shekara daya ba a shekar ba ya dawo cikin rabiul awwal a cikin watan ramadan kuma sai maganan yakin badar ya tashi to da aka yi yakin badar farihal yahudu sai yahudawa suka yi murna suka ce shikenan qalu suka ce haza huwa nabiyyu allazi zikira fit tawrati wannan shine annabin da aka faɗa a cikin tauran nan wa ayyadu ahadahuma nabiyyu sallallahu alaihi wasallama suka sake dawowa suka sabunta alƙawarin da suka yi da annabi sallallahu alaihi wasallama cewa dai sun yadda za su zauna da shi kuma ba za su taimaki wani a kansa ba shi ma ba zai taimaki wani a kansu ba aka sake jaddada wannan alƙawarin falamma wa qaran gazwatu uhudin wa hazama almuslimuna qalu hadha laysa bi nabiyyin da aka yi yakin uhudu kasan yakin badar an samu nasara akan kafirai an kashe kafirai manya manya har mutum 70 an kama manya manya a cikin su har mutum 70 to da aka zo yakin uhudu da yake Allah yana cewa wa tilkal ayyamu nadawiluha bainan nasi eh shi Allah ba ruwansa nan bangaren ma nasa ne shan ma nasa ne to da aka je yakin uhudu sai yakin ya canja ba yadda aka yi na badar ba sai kafirai suka samu nasara har aka samu shahidai mana musulmai suka rasu da yawa aka samu shahidai da yawa to da suka ga haka sai suka ce a kai wannan ba annabi bane su yahudawan law kana nabiyyan ma kazalahu Allah hakaza ai da annabi ne da Allah ba zai tawazza shi haka ba ya a kashe mutanensa da yawa haka kai ba annabi bane wa rakiba kabun al-ashrafi wa huwa wa huwa yumnu akhdaba wa malik ibn sayfi هم سادتهم أحبارهم الذين يشرعون لهم غير شريعة الله في أربعين من ساداتهم إلى أبي سفيان شكرا سي كاب بن الأشرف شغبا يهوداواني هيي بن أخدبا شغبا يهوداواني مالك بن السيفي شغبا يهوداواني to su ne jagororin yahudawa ko su ne malamansu wanda duk abin da suke nema wajen suke dawowa sai suka tafi su ne kuma suke shir'anta musu ma shari'a a littafin su ma ya ka samu shari'a sai su ce a sun canja ta ba haka bane shari'ar da Allah ya kawo sai su ce a an soke ba ita za a yi ba kaza za a yi to shikenan sai suka tafi wajen Abu Sufyan a lokacin shine sarkin Makka wa baya uhu suka je suka ce masa abinda za a yi tunda dai wannan mutumin ba annabi bane mu ba mu yarda da annabcinsa ba mu ne muka yarda ilimi muke da karatu muke da littafai mun karanta mun ga ba shine annabin ba ƙarya ne saboda haka ku zo kawai mu yaƙe shi sai suka je suka yi mu baya da abu su biyana abu su biyana ɗauko mutanen makka su zo su taimake shi su yaƙi manzo Allah sallama wa sajadu lil jibti wa danguti saboda su samu mutanen makka su yarda da su kazan sun ce suna da littafi yahudawa suna da annabi musa amma har da hakan addinin nasu dama in siyasa ta zo ba ruwansu da addinin eh matsalar ba yahuda kenan shi ba ruwansa da addinin siyasarsa ta fi masa addini saboda haka shi ba yahuda don kun yi alkawari da shi ba ruwansa da shi ka alkawari a shi kawai abin da zai amfane shi kawai yake kallo sai mutane maka suka ce to ai ba za mu yarda da ku ba sai kun zo kun yi wa gumakan mu sujjada mun tabbatar da kuma muna tare suka yarda suka zo suka yi wa gumakan sujjada wa hum ulama'u tawrati sune ko malaman at-tauratin wa faddalu al-kufra ala dinin nabi sallallahu alaihi wasallama suka fifita kafirci akan addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa rajau ila al-madina sai suka dawo madina da suka dawo falamma kharaba al-ahzabu limuharabati nabi kharaja kharaja al-ahzabu limuharabati nabi sallallahu alaihi wasallama quraish wal ahabishu wa hawazin wa garfanu domin wannan yakin hadin gambiza akai wato tattarawa aka yi dauloli ne da yawa suka haɗu akan dai a kawar da annabcin manzala sallah ko kuma kawar da shi a cikin wanda suka fita a wannan yaƙi na gazatul ahzabi akwai qurayshawa mutanen makka akwai mutanen habasha sune ahabishu akwai banu hawazina akwai gadfana su ma kabilu ne duka su inda mar qurayzat wan nadiru ma'ahum da banu ƙuraiza da banu nadiri yahudawan madina sai suka suka haɗe da su me yasa suka haɗe li muharabatin nabi sallallahu alaihi wasallam tunda za a yaƙi annabi to yanzu za a haɗa kai dama haka suke yi yawanci duk inda Allah zai tsaye da addinin sa to za a yi za a yi ganga ko za a yi gayya ta kafirai su harhaɗu in suka haɗu sai su je sai su je su yaƙi wannan musulmin to in sun je gari yaƙi tunan ne Allah zai nuna gaskiyar ya nuna addininsa ya karya kafirci to haka suka yi wa hazaba Allahu al-ahzaba Allah ya karya waɗannan kafirai gaba ɗaya wa raja'u ila biladihim yajruna azyal al-kizi wal huwani suka dawo garuruwan su dukkan su suna cikin kunyata da wulakanci ba samu nasara ba to da suka ga yahudawa suka ga ba nasara baqiyal yahudu fil madinati ma rasul sallallahu alaihi wasallama ga yahudawa kuma suna tare da annabi a madina kuma da su aka hada baki za a je a yaƙe shi yanzu yaƙin ba a samu nasara ba to kafirai dai su sun koma masu kasashe wanda suka dawo daga makka daga habasha daga hawazin daga garfana sun koma su ko waɗannan a madina suke dole su dawo sun dawo yanzu kuma ga su ga annabi ya za su yi falamma raja rasul sallallahu alaihi wasallama ila baitihi da manzo Allah sallama ya dawo gidansa ودخل بيت زوجه أم سلمة يغتسل حتى انغسل نصف جسده صلى الله عليه وسلم مر جبريل وقال أنتم المؤمنون مؤمنون ودعتم السلاح أما الملائكة فما ودعوا السلاح بعد manzo Allah sallama ya dawo gida har ya shiga ɗakin matarsa ummu salama ya shiga ya fara wanka ma ya wanke rabin jikinsa sai jibrilu ya sauko da jibrilu ya zo sai ce to ku muminai kun ce kun ajiye makami mana yaƙi ya ƙare to ku ne kuka ajiye yaƙi mu mala'iku yanzu muka fara ɗamara ku kun ajiye yaƙi mu kuma yanzu muka shirya wa yaƙi faƙalar rasulun sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallama ce to ina za a je a yaƙi ila aina zuwa ina za a je yaƙi ƙala sai jibrilu ya ce masa ila bani qurayza ta Allah ya ce a yaƙi waɗannan yahudawa wanda kake tare da su a gari ɗayan tunda sun warware alƙawari dama alƙawari ne tsakanin ku da su to sun warware alƙawarin براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير موجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم هكذا معنى سي جبريل يشي تزات فيها يقيسوا فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بلال ينادي في الناس دام دا أنجي بلال ينا كرا تو أنسان ياكي زعي بلال يتاشي كرا متاني ya ce annabi yana kira bilal abin da yake cewa la yusalli anna ahadun minkum al-asra illa fi bani quraizata yanzu nan manzo Allah sallama an kawo masa umarni daga Allah dukkan ku kada wani ɗaya daga cikin musulmi yayi sallar la'asar a wani waje sai cikin kafiran can za a ja yaƙe su fasaru ila bani quraizata suka tafi wajen bani quraiza ma sallu al-asra illa ba'da al-isha saboda gumurzun yakin ba a yi sallar la'asar ba sai ba isha duk salolin haka aka hada su imtisala li'amri nabi sallallahu alaihi wasallama haka annabi ya ce shi kuma haka aka gaya masa daga Allah saboda haka Allah ne ya bada lokacin sallah yau kuma Allah ya ce a ba yanzu ai sallar ba a ji ai wannan aiki saboda haka Allah shi to shikenan a na'am fasaru labarin kullu tabassal fa minhum من أول أنه مقصوده المبادرة فقط فصلوا وذهبوا ولهقوا بالناس wasu sai suka yi kowa da yadda ya fasara wannan magana annabi ya ce kowa kar ya yi sallar la'asar sai a cikin banu ƙuraiza to wani wasu sai suka fasara cewa abin da ake nufi ana sauri ne maza a tafi kawai to wannan sai wani sai ya yi sallah sai sun yi sallah sai su tafi haka wasu suka yi mutum ya yi sallah sai ya riski mutanen ya bi su وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الكل اداء sai annabi sallallahu alaihi da aka je har baki sha aka yi la'asar aka yi magariba aka yi isha sai annabi ya ce da wanda suka yi sallar la'asar suka taho da wanda ba su yi sallar la'asar ba sai yanzu aka yi la'asar da su yau babu ramako duk lokaci ne duk lokacin sallah ne saboda ka kowa a daidai ya yi sallarsa man salla qabla khurujihi wanda ya salla kafin ya baro gidansa wa man salla ba'da al-isha'i da wanda ya salla asar bayan sallar isha kulluhum ada'un duka lokacin la'asar din ne laysa qada'un ba wai rama ko akai ba a'a haka Allah yace yau kuma li'annahum mumtasiluna amra shari'i su umarnin manzo Allah suke bi annabi kuma yana karban umarni daga Allah fa hasara bani quraizata sai aka je manzo Allah sallama ya je aka tsare banu quraiza din wayannan wannan kabilan kabilun yahudawan wa fil lailati al akhirati takallama ma lahum ka'b ibn asad wa kana sayyidahum qala lahum ya qaumi aqbilu minni nasihata hadha huwa an-nabiyyu allazi qara'na sifatahu fit tawrati alimtumuhu kama a'lamahu فلنرك الشيطان والنفس ونذهب نذكر في دينه معه نسلم في الدنيا وفي الآخرة sai kabinu asadi yake gaya wa yahudawa ya ce shi kuma a lokacin shi ne shugabansu shugaban yahudawan ya ce musu kai mutane na ku karbi nasihar da zan gaya muku nasihar da zan muku wannan annabin fa da gaske ne shine annabin da muka karanta sifarsa a cikin attaura kuma kuma dukkan ku ba wanda bai san shi ba tunda kowa ya karanta littafin tauran saboda haka mu bar mu daina bin shaidan mu daina bin son zuciya mu je mu bi shi kawai mu tafi mu shiga addinin sa sai mu sai mu kubuta duniya da lahira sai suka ce kai ina kalu suka ce la wa ina haka zai yi ba mu yadda ba la narruku dinan alqadima wa nasluku dinan jadidan hadha la la qaila bihi suka ce ba za mu bar addininmu ba mu shiga wani sabon addini wannan ba zai taɓa yiwa ba ba wanda zai gaya mana wannan ƙara lahum ya ce musu to idan fakbalu minni ada salasati umurin to in haka ne ku karɓa mini ɗaya daga cikin al'amura shawararin da zan ba ku guda uku al-lailatu lailatu sabti ya lamun rasulu annana la nuqatilu fi sabti baqiya huwa wa asabu fi rahatin nufsidu sabtana al-lailata wana tihin gilatan nasibu minhum suka ce sai yake musu kun ga yau daren asabar ne kuma annabin tunda annabi ne ya sani mu yahudawa ba ma yaƙi daren asabar da ranar asabar saboda haka tunda dai ba mu yadda cewa za mu bi shi ba to tunda dai yaƙinsa za mu yi to mu bata asabar din namu asabar din da ba ma yaƙin mu bata ta ma'ana mu je mu far musu da dare za su ce za su huta yau tunda sun san ba ma yaƙi to a cikin wannan muku sai mu far musu mu je mu kare sai mu je mu samu nasara a kansu qalu la suka sha ba za mu bata sabar din mu ba kuma la la la narruku sabtana ba za mu bar asabar din mu ba ai asabar tana da muhimmanci a wajen mu qala sai kabu yace musu to naji idan naktulu nisa'ana wa auladana singara kullan hatta la yabqa illa man yarfa'u silaha فنقدر أن نقاتل هؤلاء الذين لا يبالون بالموت suka ce to li'anna la natafitu ila shay'in yushawishu alaina suka sai ce musu to shawara ta biyu ita ce duka matan mu mu kashe su mu kashe yaran mu kanana kowa ai mace ce take damun sa matarsa kar ya rabu da ita ko dajajen sa to mu kashe da matan da yaran duka idan muka kashe su sai mu zama kawai mu kadai ne sannan mu tinkari mutanen da ba sa tsoron mutuwa da mutanen nan ba sa tsoron mutuwa sahabbai ina ruwansu da mutuwa saboda haka sai mu yi haka domin in muka riga muka kashe waɗannan kowa ba shi da waiwaye da zai cewa ya bar matarsa ko ya bar ƴaƴansa zai koma gare su in ya tafi kawai da niyyar yaƙi kawai zai je in ya kashe in an kashe shi ma dai dama bai bar baya ba to mu yi wannan shawara ƙalu suka ce ma fa'idatul aishi ba da ƙarli zaujati wal auladi to me amfanin rayuwa in dai baka da mace baka da yaya to me amfanin rayuwarka shikenan kawai mu kashe kowa mu zama katti kawai mu zauna a gari me amfanin mu suka ce ba su yadda da wannan ba ha zana da balhu ba za mu karbi wannan shawarar ba ƙala sai kabu ya ce musu idan ma ra'aitu lakum illa an takbalu nuzula ala hukmihi ala al-aqalli ya hukumu ma arada fina wa naqbaluhu to shawara ta uku yanzu duk abin da muke ji mu ajiye shi mu je mu same shi shi annabi in muka same shi mu ce mun kawo kanmu ya hukunta duk abin da ya hukunta ko mu yadda da hukuncin nan ma ya ce to wannan ma shawara ce sai suka ce kalu suka ce la ina ina za mu yadda da wannan shawara la naqbalu hukman nabi sallallahu alaihi wasallam li'anna hukmuhu li'anna hukmuhu ghalizun ba za mu yi da hukuncinsa ba zai tsaurara mana hukunci zai kawo mana hukunci mai tsauri wanda ba za mu yi dauka ba ya za mu mun riga mun yi alkawari za mu dauka ba mu yadda ba fa arsala lahum rasul sallallahu alaihi wasallama anzilu ala hukmi annabi sai ya aika musu da takarda ya ce musu ku zo in muku hukunci ku yadda ku sauka ku dawo kuna karkashin musulunci ma'ana yanzu da ai an zauna an yi yarjejeniyar zaman lafiya da su saboda haka ba yaƙi ba komai za su yi addinin su za su yi komai amma daga yanzu duk kowa daga cikin kafiran ya kasance ba shi da mai mai masa hukunci sai musulunci dole su dawo karkashin musulunci ma'ana musulunci ya zama shine gwamnati su kuma su zama biya annabi ya ce musu ai haka qalu suka ce la ya abul qasim ba mu yadda ba wa gar kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama arsala sa'ad ibn mu'azin manzo Allah sallama ya aika ya aika musu da sa'ad ibn mu'azin shi wannan sa'adu wa kana siddiqan lahum fil jahiliyyati kafin ya shiga musulunci abokin su ne sai ce innal harba khuda'atun izhab ila alqawmi faqdahum faja'a wa takallama lahum nasahum nasahum nasaila qabla rujui alahzabi fa yaqanu bi sadaqati sa'din lahum wa qalu lir rasul la naqbalu hukmaka walakin naqbalu hukma sa'din fina shikenan sai annabi ya ce to yanzu abinda za a yi shi yaƙi dan zambo ne ma'ana dan yaudara ne kai sa'adu ka tafi wajen mutanenka in ka je ka yi musu nasiha in ka je kai ka san dai magana da za ka yi musu tun da mutanenka ne sa'adu ya zo ya same su ya yi musu nasiha nasihohi ma sai suka yadda da gaskiya sa'adu suka ce gaskiya ne duk shawarorin da ka ba mu yadda da su sai suka ce wa annabi ba ma son hukuncinka amma mun yadda da hukuncin sa'adu a shi kenan inda kun yadda da hukuncin sa'adu ai magana ta gare sa'adu karkashi wa yake idza hakama sa'adun fikum shay'an takbaluhu yace idan sa'adu ya hukunta muku kun ce za ku karbe shi na'am suka ce za su karba in dai sa'adu ne ya hukunci su yadda arsalar rasulu ila sa'adin manzo Allah sallama ya aika wa sa'adun wa sa'adu ma ja'a li quraiza ta shi sa'adu bai zo wajen quraiza ba kana bihi jurhun asabahu yawmal khandaqi da an jim an yi masa rauni ran da aka yi yakin gazatul khandaq din gazatul azabi din to yana da ciwo ma'ana bai warke ba yana jinya bai samu zuwa ba wa kana yabrau taratan wayan kau taratan wani lokaci ciwon nasa ya yi sauki wani lokaci kuma sai ya ciwon ya motsa falan ma raja min al ahzabi wa sami qawlar rasuli la yuharibunakum illa idza jitumuhum antum antum amma hum fala yatuna ba'du shikenan shi sa'ad ibn mu'azin da ya dawo daga yakin gazatul ahzabi ya ji abinda manzala salama ya ce shi ne zai je ya yi hukunci a cikin yahudawa sai ya ce to ba za su yaƙe ku ba sai in kun je musu ne ma'ana su ba za su zo ba yahudawa yanzu sun riga sun fara jin tsoro ba za su yadda su ɗauko yaƙi su kawo annabi ba hata sun haɗu da kafiran makka ma da ƙabilu daban-daban ma sun gagara yin yaƙin ba su yi nasara ba balle su kare ba za su yadda su tinkari yaƙin ba amma in kun kuwa je to nan za su yi قال يا ربي إن كانت أيام نبي أيام نبيك صلى الله عليه وسلم وهروبه إن قدرت إن قدرت فانكي جرهي هذا الذي أصابني يوم الكندق حتى أموت شهيدا وإن بقي شيء من هروبه فأخرني لها فنكي جرهه فتكلف عن قريزته shi sa'adu addu'a da yayi ya ce ya ubangiji in dai ranikun da manzo sallama zai yi yaƙi sun ƙare to saboda haka wannan ciwon da naji a yaƙi ina so ciwon ya tashi sai ya kashe ni na yi shahada in kuma akwai yaƙin da ya rage wanda ya kamata in rika annabi sallama wannan yaƙin mu tafi da shi to Allah ka jinkirta mini ka bani sauƙi ka bani lafiya shikenan in shiga da yaƙi da annabi sallama to ciwon nasa da lokaci yana cikin ya tashi to bai samu dai ya jojin banu ƙwarezan ba kwalan maktar alƙawun hukumahu da su yahudawan suka ce sai hukuncin sa'adu suke so a tsarar nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ya ati sai annabi ya ce musu to sa'adun zai zo fahimila ala himarin aka ɗauki sa'adu akan jaki tun da bashi da lafiya faja'a ya zo wajen yahudawa falamma wasala ya fara zuwa wajen manzo Allah tukuna falamma wasala ila rasul da ya zo wajen manzo Allah sallama qala qumu ila sayyidikum to sai annabi yake ce mu yake cewa yahudawa to gashi ai dama suna tare da annabi ba suna mai da yawo ba to shikenan sai annabi ya ce to ku tashi ga shugaban ku ya zo faqamu suka tashi wa anzalu suka sauke shi suka girmama shi su yahudawa in mutum ya taba shugabanci a cikin su to har abada mai girma ne a wajen su ko ya bar addinin su ko suna ganin wannan girman faqala sadun sai sa'adu ya ce a hakumu fi ƙuraizata ya ce zan yi hukunci a cikin waɗannan mutanen yahudawan banu quraiza qala sai yace hukumi ay yakula kullum man yahmilu silaha minhum kullu rajulin yaqdiru ala hamli silami yuqtalu wan nisa'u was sibyanu asara ghanimatan lil muslimina yace ni hukunci da zan yi ɗaya ne an yuqtala kullu man yahmilu silaha ma- minhum duk wanda ya dauki makami a cikin su a kashe shi duk wanda ya ce zai yaƙi annabi a yaƙe shi sannan kuma duk wanda aka san zai iya ɗaukan makami ya tinkari annabi a kashe shi yaransu da matansu a kamo su su dawo su zama ganima ga musulmi shikenan su zama- su zama dukiyar yaƙi qala fa wallazi nafsi bi yadihi laqad hakamta bil hukmi allazi tadahu Allah ala sab'i dibagin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sadu wannan hukuncin da kai shine hukuncin da Allah ya yarda da shi har sammai bakwai ma wannan hukuncin shi aka yarda da shi fa amda fihim rasulullahi hadha al hukma manzo Allah ya ce to haka za a yi kuma haka aka yi dukkan su aka kashe dukkan manyan aka kama yaran su da matan su suka zama bayi to dalilin da yasa banu nadili suka gudu kenan eh sune yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minina sai suka ce to za su gudu su koma inda suka fito ai su dama daga Syria suke ba dawowa suka yi Madina ba ka za su tare annabi maimakon su tare shi da ya zo kuma suka yi masa hasara suka ƙi shi to yanzu tunda sun ga an kace waɗannan wanda suka fi su ƙarfi su ne kuma ƴan gari su banu ƙwararra su ne ƴan gari amma su banu nadiri dama zuwa suka yi da suka ga haka suka ce to a gara su gudu su koma inda suka fito amma kowa kar ya bar gidansa balle wani sahabi ya shiga gidan ya amfana da shi ya rusa gidan sannan ya tafi oho da ya za ka bar filin Eh, kuma wani zai gina shikenan fa ukhrija muqatiluhum aka fidda wanda suka isa yaƙi a cikin su fa izahum 600 muqatilin mutum 600 ne fa sallamahum ila aliyin fa qatalahum jami'an manzo Allah ya sayyidina Ali ya kashe su gaba daya duk mutum 600 sayyidina Ali ne ya gama da su waje alahum fil qalibi yace kasa in aka kashe su a je a jefa su a cikin a cikin rijiyoyi marasa ruwa wa usiral baquna aka kama mata da yara da sauran mutane yahudawa shikenan yanzu yahudawa sun dawo karkashin musulunci ko ba sa so wannan shine hukuncin banu quraiza amma banu nadiri su ko banu nadiri fa qala lahum nabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce musu to ku kuma ukhruju min almadinati ku bar garin nan la usakinukum ba'du bazan taba zama da ku daga yau bazan ƙara zama da ku ba ku bar garin ku nemi inda za ku koma fara sala ilaihim abdullahi ibn Ub- ah, fara sala ilaihim abdullahi ibn ubay ibn salul al munafiqi la ah, fara sala abdullahi ibn ubay ibn salul al munafiqu la takhruju la in ukhrijtum la nakhrujanna ma'akum sai abdullahi ibn ubay shi kuma da munafiki ne ibn salul sai ya ce wa yahudawa kar ku fita kar ku fita in ku in kun fita za ku yaƙe shi za mu taya ku ma'ana su munafikai za su taya yahudawa in ma yaƙi za a yi shine ayar da suke cewa la in ukhriju la in ukhrijtum la nakhrujanna ma'akum Eh, in kun fita mu ma za mu fita za mu taya ku yaƙi Ah, wala in qutiltum lanansurannakum idan muka ga annabin nan kirinsa sai ya yaƙe ku za mu taimake ku yaƙinsa ba zai shi ku ba la takurju kar ku fita fa ba fihi ithnain sai suka zauna a cikin gidajen su wamtana uminal khuruji suka ki fita da suka ki fa sarahum annabi sallallahu alaihi wasallam ihda wa ishira laylatan annabi ya ce to kada ɗayan su a ganci a waje sai da suka zauna kwana 21 ba wanda ya bul- ya fito waje su kuma sai zama musu kuma wani- wani bakin kurkuku ne wa amara bi gadi na kilihim yace dabinan su su suke shi a ji a yanko dabinan a zo a- duk inda dabinan su suke a ji a tumbuke su a shirye su wa harraga sulala min anganamihim wa wa- a- wa harqi salalin kai min anganamihim nikayatan lahum likay yakhruju aka ce to dibinai su suke amfani da shi to duk dibino a je a yanko shi a dawo da shi ya dawo ya zama mallakin musulmi sannan dabbobi ne suke taza suke suke samun eh, nono annabi ya ce duk inda dabba su take a kamo ta aka je aka kamo dabbobin aka zo aka ma kona su shikenan dole za su fita in ba abinci ba yanda za su yi su rayu ai dole su bar gidajen nasu wa anna kulla salasati buyutin yashtarikuna fi ba'irin wahidin sai da suka dawo gida uku gaba ɗaya mutanen gida uku sai su haɗu a taguwa ɗaya mana raƙumi ɗaya wai waƙiruna zalikal baƙi ba'ira bima amkana min malihim sai dole su zama wannan taguwar ita suke shi sai suka dawo kuma kamar dabbobin ma suke bi wa ma siwa zalika fali baiti malil muslimina kowane gida ɗaya an bar musu taguwa ɗaya ita kaɗai shi ta rage musu amma sauran dabbobin su gaba ɗaya dawo da shi cikin baitul mali na gwamnatin musulmai fa akhrajan nadiru ko kuma fa akhrajan nadiru ba dahum fakarajen nadiru sai su banu nadiru suka fita suka bar gidajen nasu dole ba duhum raja ila shami wasu sun koma inda suka fito sun koma siriya wa ba duhum ila khaybara wasu sun koma wani gari da ake ce masa khaybara wa ba duhum ila laqiqi wasu sun koma wani gari da ake ce masa wadu laqiqi wa tafarraqu nan ne suka daidai shi suka rarraba daga nan suka dawo ba su da karfi fa anzalallahu hadhihi surata fi qadiyatihim shine Allah ya saukar da wannan sura akan hukuncin su sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi abin da yake cikin sammai da abin da yake cikin ƙasa yana wa Allah tasbihi nazahu yana tsarkaka Allah wa huwa al-azizu Allah mabuwayi ne a cikin mulkin sa al-hakimu goni ne a cikin aikin sa fi mulki a mulkin sa wa sunihi da aikin sa wallazina akra والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله فاتيهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصير والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب لأول الهشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وغزوا في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار هو الذي ألا النندي أخرج الذين شي يفد الذين كفروا إن كفر ألا يفد صدق جدا جنسو من أهل الكتاب يهودا بنو نذير إنكينا إنما أخرجهم الله ألا يفد سوني من أرض المدينة سنبر كثر مدينة min diyarihim sun bar gidajensu min masakinihim sun bar inda suke zaune li awwalil hashri ma'ana fil hashri al awwali tun taron farko kushiru fil min al madinati an tara su daga madina suka koma ila khaybara suka koma khaybar fadaradahum umaru min khaybara farajau ila shami a zamanin manzo Allah sallama da khaybar din suka zauna to har zamanin sai na umaru musulunci yayi yawa su kuma kafirai ne kuma bata musuluncin suke kuma yahudawa ne su duk yadda aka yi da su sun yi barna sai na umar shi to ko su koma can su koma garinsu ƙasarsu ko kuma a zuwa ƙarasa su to shine suka gudu suka koma to shine farajau ila shami suka koma sham din wa fi akhir zamani tati narun wa tashurum ila al-mahshari eh karshen zamani dai Allah ya yi alƙawari wuta ce za ta zo ta tattare su akwai lokacin da manzala salama ya bada labari akwai zamanin da zai zo sai ka nemi ba yahude na magani ma a duniya ka rasa shi za a kare su tas za a kashe su ba wai mahadi ne zai kashe su ba amma dai za su kare Allah zai kawo musu wani yaƙi da za a yaƙe su duk ba yahude duniya sai ya kare to shi yasa yanzu suke ta sun san lokacin ya kusa sun san kuma akwai shi to shi yasa yanzu duk makirce makirce da suke yi ba musulunci ne zai gama da su ba to su gani suke bari su gama da musulunci kafin ya gama da su to kuma dole su sai musulunci ya gama da su wanda zai akarja umla awal hashir ma zanantum an yakhruju ba ku taba zaton cewa za su fita ba su kafiran nan wazannu annahum mani'atuhum husunuhum su kuma suna zaton waɗannan gidaje da suka gina za su hana su za su kiyaye su kanu ya taqiduna anna husunahum tamnahum min Allah min azabillah gani suke yi ma'ana ba wanda zai yaƙe su sun riga sun yi gidaje manya manya sun zauna a Madina suna ganin ba wanda ya sai fidda su to ai wanda Allah ne ya riga ya dora musu azaba kuma sai sun shige ta fa ta humullahu sai Allah ya bullo musu ah, ma'ana amruhu wa azabuhu lamarin Allah da azabar Allah sai ya zo musu min haisu la- lam yahtasibu ta inda ba su zata ba eh su ba su taɓa tsammanin ah, za a tsare su a gidajen nasu a nan ne za za a fara musu azaban ba lam yakhdur bi balihim wannan bai faru a zu- a zuka- a zukatansu ba wa qazafa fi qulubihim ar-ruba Allah kuma sai ya jefa wani irin tsoro ma a zukatansu su fita ma su ga wani a waje ma tsoro suke ji qazafa Allah fi qulubihim ar-ruba Allah ya jefa tsoro a cikin zukatansu bi qatli sayyidihim Ka'b ibn al-Ashrafi domin Ka'b ibn al-Ashrafi kafiri ne shine shugaban su mugu ne to sai ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zagi addini sai Allah ya ba da umarni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya samu ka'abu ya kawo masa kan ka'abu a kashe shi a kawo kan shine shugaban yahudawa Allah da ikonsa da ya kaddara shi ma yakin zai sauki abokinsa na gudda gudda ba sa rabuwa sai ya zo da daddare ya musulunta sai ce ya rasulallah na ji kana neman ka- wanda zai kawo maka kan kabu ya ce kwarai kuwa ya ce to zan kawo maka shi zan kawo maka kan nasa amma ina so ka yi mini abu ɗaya ko biyu na farko in na je wajen kabu duk magana da muka yi na zaginka ka yafe domin dole sai mun zage ka sannan in samu kan- kansa annabi ya ce na yafe ya ce to in dai kai min wannan shi kenan kuma na biyu kar ka gaya wa kowa na musulunta eh karka abu ya san ni musulmi ne shikenan annabi ya ce to ba wanda za a gayawa kuma karka zo masallaci ka zauna kawai ya ce to in dai kai min na wani abu biyun nan cewa ba za ka gaya wani na musulunta ba kuma duk zagin da muka yi maka za- ka yafe to bar ni ni ko sai na kawo maka kan kabu shikenan kabu kuma yayi aure sabon aure kuma da suka yi magana da dare sai ya ce to ka samu yardaddu sahabbai ka ka haɗa ni da su akwai lokacin da zan neme su annabi ya ce shi kenan aka sama masa waɗanda yardaddu sai ya ce musu to gobe in Allah ya kai mu bayan isha ku je waje kaza ku ɓoya kar ku fito zan kawo muku kabu a wajen a nan za ku yanke kansa ku kawo shi wajen annabi shikenan shi kabu ya yi amarya an gama biki zai shiga ɗakin amarya kawai sai abokin nasa ya zo sai shi wallahi ina so ka raka ni wani waje ya ce haba kai kuma duk baka da tausayi in yi sabon aure yanzu fa zan shiga ɗakin amarya kuma kace za ka ɗauke ni sha ba ai ba wani waje ba ne mai- mai nisa za ka ɗan raka ni akwai abin da za mu tattauna ya ce a gaskiya yanzu kan ba zai yi ba sai ce to magana albishirinka ne akwai abin da ya samu muhammadu shi nake son in gaya maka ya ce a muje muje ɗin dai haka ne muje shikenan ya dauke shi suna hira suna tafiya suna hira suna tafiya ya dauka wani gida za su je sai suka yi jeji sai hira ta yi daɗi ana gaya masa abin da yake so shikenan suna tafiya suna tafiya har suka je inda yake son su zauna din akwai dutse sai ya ce masa zauna a nan shi ma ya zauna a ɗaya dutse ya riga ya gaya wa sahabbai kuma akwai kalmar da zai faɗa in ya faɗe ta su zo suna riƙe da makamai shikenan suna zaune da kabu suna ta hira sai kawai sai ya- ya furta wannan kalmar yana furtawa sai sahabbai suka suka kewaye su sai ya ce musu ga kanka abu ga kabu ku cire kansa ku kaiwa annabi ya ce kabu kai kuma ina sanar da kai kafin ka mutu ka sani ni musulmi ne shikenan suka yanka kan kabu a cikin sauki aka sashi a cikin buhu aka tafi da shi shi kuwa ya tafi gidansa shikenan amarya dai sai ta fara takaba to to kace wannan kabu da aka yi shi ya tsorata dukkan ba yahude gane suke yi wannan kabu ba wanda ya sai kace shi kuma an kace shi ko ba a san yadda aka yi aka kace shi ba ko sun tabbata ya mutu kuma har annabi sallama ya tara mutane ya nuna musu wannan kan waye kan kabu ne ya aka yi manzo Allah sallama ya samu kan kabu ba sani ba suka ce kai wannan mutumin mai yiwa da aljanu yake aiki ko kuma da mala'iku to shine amma kabu ibn ashrafi shi kabu faqara sallallahu nabi sallallahu alaihi wasallam muhammad ibn maslamata al ansariya al nahuya talu fi qatlihi sunan wanda ya musulunta muhammadu ibn maslamata annabi ya ce masa kai ya je dabara yadda zai kace shi kara sai ce man libi kabu ibn ashrafi ina zan iya tsayawa da zan iya zan iya da kabu wa qafa ala al minbari man libi kabu ibn ashraf qala muhammad ibn salamata muhammad sallama ya ce ana a annabi ya tsaya kai kan minbari yana cewa a cikin sa a cikin mutane wa zai iya tsaya mini ya kawo mini ka- kan kabu sai muhammad ibn salamata ya ce ana ya rasulullahi ni zan kawo maka shi qala ya ce ta uktulhu ka kashe shi fa zahaba wa raja ila rasul sallama sai faƙara lahu izalli fi kalimatin aquluha kadiban tamhidan liqaddihi ya dawo ya ce wa annabi to ina so kai min izini akwai kalmomin da za mu yi magananka da shi kabu zan faɗe su ƙarya ne kam a ga a tattar da kai amma kai haƙuri wannan shine shimfiɗa na yadda zan yi in kace shi قال الرسول له الرسول صلى الله عليه وسلم لك ذلك النبي ce an maka izini fa zahaba ila ka'ab ibn ashrafi ya tafi wajen ka'abu ƙara rawa yace kabu yace masa ma atabika me ya kawo ka ƙara rawa yace masa atabi anna sahibana yukallifuna bil amwali dalaba minna wa ana uhibbu an tuslifani shay'an fada hika wa ƙara wallahi latum latum mallannahu sai da yazo sai yace wa kabu ai baka sani ba abokin namu shi Muhammadu dukiyoyin mu yake cewa mu kawo masa kaza mu kawo masa kaza to shi yasa ni kuma abinda ya dora min ban da shi nake so ka bani rance sai ka abu yayi dariya yace ba ku da hankali ku je ku dora ku bashi dukiya yayi dukiya ya yake ku qala la sai muhammad bin sallama ta ce a'a nahnu dakalna fi amrihi wal an laysa lana illa an nasira wa nantazira ma ma sai yaqulu ilayhi amruhu eh mu mun shiga a sai dama kabu ya san musulmi ne sai ya ce to mun shiga mun shiga cikin lamarin nasa amma yanzu mun ga dole mu haƙura dole amma dai yanzu muna sauraron abin da zai same shi ne a gama da shi mu huta la ya sunu bina annar rukahu ba zai yi mu bashi mu bashi ba amma dai kai asali ne fakat kai dai ka bani rancen da na nema ba ni abin da na shi ka bani qala lahu ali ne rahanan sai ce to me zaka bani na jingina kasan ni bana bada kuɗi na ba bani jingina ba inji kabu kala ayu shay yace to menene jinginar kala shi irhan li zawjataka mataka zaka bani jingina tunda baka da komai in ka bani jinginar ta ran da ka dawo min da kuɗi na in mayar maka da matarka kala misluka fil jamali la turhanu lahu nisa'u yace kai innan yake gaya wa kabu kai innan yadda kake da kyau dinnan kuma a kawo maka jinginar mace bai yadda ba haza la qa'ila bihi yace wannan ba zai yadda ba anta ajmalun nasi wa adyabuhum ra'ihatan kaifa turhanun nisan ilayka kafi kowa kyau kafi kowa kamshi na turare sannan kuma in kawo maka mata ta jingina ba zai yadda ba la yumkinu haza wannan ba zai yi ba sai ka abu yace to irhalli wa da ka to kawo min danka gala sai shi haza gabihun yu'iruhun nasu gadan wannan ai wannan kuma ai mummuna ne ɗana na kai shi jingina shi kuma ai mutane za su yi aibata ni ina baka ihtaja war hanaka hazan gairu hasanin ashe dai uban yaro ne ya je jingina yaro ya karbi kudi to wannan kuma ai bai yi ba walakin in ahbabta ana hana laka dir'i wa sayfi in kana so in baka jinginar rigata da kuma takwabina qala na'am sai shi kabu ya shaye to ya yadda a bashi jingina to kissa tana da yawa kuma na ga lokacin namu ya tafi za mu jingine ta nan insha Allah gobe za mu dora akan ta Allah ya yarda alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah tambayar mu ta farko mai tambayar yana cewa ya shehu menene ake nufi da kalmar nan wacce ake cewa shubha to shubha na eh shubha wani abu ne wanda yake tsakanin ma'ana abun ba haramun bane amma yana kusa da haramun din eh ma'ana dai ba haramun bane duk kowane hukunci dai ba inda aka ce wannan abun haramun ne amma fa in mutum yana bibiyansa to wata ran zai fara cikin haramun shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa cikin hadisi ah, wa man waqa fi shubuhati waqa fil harami duk wanda yake shiga cikin shubuha abu ne wanda yake gashi nan dab da dab da haram din ma'ana yafi kusa da haram yafi nisa da halal eh amma ba haramun bane to irin waɗannan sune ake ce musu shubuha to akwai su da dama a cikin mu'amaloli eh wani abun gashi nan ba- bai haramta ba amma fa in aka bibiye shi cikin haramun din zai fara da mutum to wannan shine ake ce masa shubuha suna da yawa Na'am.
na sai tambayar mu ta gaba mai tambayar yana cewa ya shehu mutum ne ya sha ruwa cikin watan ramadan da rana kuma cikin mantuwa sai ya ce ba zai biya wannan azumin ba saboda wani hadisi da ya ce idan hakan ya faru mutum ba sai ya biya wannan azumi ba
to wannan ai shi duk iliminsa ina jin bai kai ilimin imam malik ba to su masu masabobi abinda suka fitar hukunci ne na sahabbai suke ɗauka su gaya wa mutane sahabbai kuma sun fi kowa sanin annabi in kashe ba za ka biya ba saboda wani sahabi ya zo wajen manzala salama ya ce ya manta ya sha ruwa annabi ya ce Allah ya shayar da kai ya shayar da kai ba shine hadisin ba to a in ka ce ka dogara da wannan kai ma in ka sha ba za ka biya ba to sai ka tambaya sahabbai kuma me yasa in suka sha ruwa suka manta suka sha ruwa suke biya sun fi ka sanin annabin sun fi ka sanin hadisan annabi su ne ma suka rawaito su sannan kuma hadisi kansa ma in kana so ka kafa hujja da hadisi akwai ƙa'idoji hamsin da shida sai ka iya su dokoki na hadisi guda hamsin da shida dole sai ka san su shi wannan hadisin kan sahihi ne hasani ne da'ifi ne rajihi ne marjuhi ne maturuki ne suna nan kaloli sun kai guda hamsin da shida to sai ka san dokokin hadisi sannan ka ce za ka aiki da hadisi kai tsaye amma in baka san dokar hadisi ba to ka bari abinda malamai suka rubuta maka ka tafi lafiya kana da jagora in ka je ka fada in ka je ka dauki wani hadisi kace za ka yi aiki da shi ka je ka samu wani hadisi yayi karo da shi ya za ka yi da wani hadisin kuma to shine kawai
na sai tambayar mu ta gaba mai tambayar yana cewa ya shehu me ya hukuncin azumi wanda ake ɗaura wa ruwan jirgin da allurai a cikin azumi da rana a ba shi da azumi ai ruwan abin shi ne ba shi da azumi Na'am.
in dai an dora wa mutum drip da to shikenan azumin sa ya karye na yawa Na'am.
in ba shi da lafiya shikenan ya biya azumin sa bayan sallah na yawa in kuma da lafiyar sai ya ce a dora masa diri wannan dama abin shi yake so ya shi sai ya yi kafara
na sai tambayar mu ta gaba mai tambayar yana cewa ya shehu dan kasuwa ne wanda yake cin kasuwanni kauye shin zai iya yin zikirin juma'arsa shi kadai a mota ko sai dai ya nemi inda ake yin jam'i a zai yi shi kadai na Eh, in ya shiga mota kama dama in zai shigo mota ya yi alwalarsa Mm.
in ya shiga kawai yana cikin mota sai ya zikirinsa shi kadai Mm.
dama adadi ake yi Mm.
dubu ɗaya ne sai ya jata a cikin mota shi kenan Mm.
ya san yadda ake farawa ya san yadda ake ake- ake rufewa Mm.
shi kenan kuma zikirinsa ya yi Mm.
na a ƙarshe akwai masu buƙatar addu'o'i kamar haka akwai wanda ya aiko ya ce yana so a taimaka wa ɗan uwansa yana shaye-shaye yana so ya bari Allah ya raba shi da su amin Eh.
na akwai wanda ya aiko kuma ya ce akwai abun da yake damunsa amma bai bayyana ba yana so ya bari to Allah Allah Allah ya bashi daman bari amin Eh, duk dai Allah ya biya dukkan bukatu duk bukatar da aka duk bukatar da mutum yake nufi Allah ya biya masa dama shine amfanin Allah ya keɓe mana wannan wata saboda gafarta zunuban mutane sa- saboda karban ayyukan mutane in kana da addu'a ka yi ta a cikin watan tabbas karɓaɓɓiya ce to saboda haka a yi ta addu'a din eh, duk abin da yake damun mutum ya yi ta addu'a a cikin wannan wata Allah zai yaye masa insha Allah amin eh, in abun ya, ya, ya fi ƙarfinsa kamar wanda ya shiga shaye-shayen to shi kuma ya samu ah, abin ya samu ko ko ya samu ya dinga shan zikiri da salati na ana gauraya zikiri da salati ana sha to mutum zai daina shaye-shaye ko kuwa kamar yadda muka faɗa ko jiya ne ko yaushe in ma yana yawaita rubuta ayar innal muslimina wal muslimati to wannan ayar ita duka halayen kirki ne a jiki to in mutum yana shanta kafa bakwai bakwai ko ko ya rubuta ko ya tofa a ruwa da rubutu da tofi duk ɗaya ne mutum ya yawa in yana yawaita shanta halayen da aka faɗa a cikin wannan ɗin su za su rinjayi halayensa sai ya daina halin banzan kowane iri ma eh shi ma yana wannan shi ma yana yi to saboda haka Allah dai ya raba mu da halin banza eh Allah ya hada mu da hali mai kyau Allah ya gyara mu amin akwai wanda kuma ya yi ko yace yana yin sana'a amma kullum abun baya baya yake, yana so a taimaka masa to to Allah dai ya dorar masa da sana'arsa amin ya yi mata albarka amin Ah, na farko dai ah, y- ya yi ta ƙoƙari kamanta halal a cikin shawarar a cikin kasuwancin nasa na biyu ya yawaita sadaka in yana yin sadaka ita sadaka in an faɗe ta mutum sai ya gawa bai sai a sai na ɗebi kaza a in kana naira dubu ka ɗauki naira bi- goma ka ba wani ya kayi sadaka kuma naira goma nan in ka ba da ita ba za ta tauye maka dubun ka ba to in ka yawaita sadaka sadaka tana cinye bala'o'i bala'in da aka rubuta zai- zai taba dukiya in kana sadaka to bala'in ba zai taba dukiyar ba ko da an rubuta dukiyar nan za a rushe ta a zamanin annabi musa ne wani mutum ya zo ya same shi ya ce masa yana son ya yi kuɗi yana son ya yi dukiya sosai amma yana so annabi musa ya roƙa masa allah sai ya ya yi kuɗi kawai shi yake so annabi musa ya- ya je ya gaya wa allah allah ya ce ka je ka gaya masa zan ba shi kuɗi amma kuɗin yadda zan ba shi kuɗin rabin rayuwarsa ne zan yanzu abin da ya rage masa rayuwarsa zan bashi rabin rayuwarsa zai zama mai- mai dukiya rabi kuma zai zama tala- talaka ya je ya zaba in yanzu yake son kudin in rayuwar ta kai saura rabi zai talaushe in kuma a bari yanzu ya ta fama in saura rabi ya- ya rasu a dawo a kawo masa kud- dukiyar shikenan har ya rasu da ita annabi Musa ya gaya masa sai ce to bari ya je ya shawarci matarsa ya je ya shawara da matarsa matarsa ce a gaya wa annabi Musa a kawo kudin yanzu sai ya ce mata ke kin san fa mutum ya riga ya saba da akwai kuma ya girma ba mamaki ma ya tsufa ashe kuma dukiyar ta kare fa ya fi matsala ta ce kawai karka karka ki shawara ta kai da a je a kawo shikenan ya ga nai Musa nai Musa ya fada wa Allah kawai sai dukiya ta zo da ta zo sai matar ta ce ka san abin da zaka yi duk lokacin da muka daf- girka wani abu a gidan nan komin kyan abincin komin daɗin sa ka- mu ɗebi kamarsa mu kaiwa wanda ba su da shi su girka su ma idan kai ɗinki ka nemi wannan wanda ba da shi irin naka rigar ka bashi in in in ka dinka mini a dubi matar wani wanda bashi da shi a dinka mata irin yanda irin dinkin da ka dinka min mu rike da haka suka rike har suka mutu talauci bai zo ba sai mutane suka sha to da Allah ya ce za a zai talauta a rabin sai annabi Musa ya tambayi Allah ya ce to Allah ka ce zai talauta a rabin ya ce wayo yayi Eh, wayo yayi shi ya karya talaucin eh dukiyar tasa da na bashi ita sai ya rike rabi sai ya dinga bani rabi wa in ajiye masa to lokacin talauci ya zo ni kuma ya riga ya bani rabi in ajiye dole ne ta dawo masa da rabi shi sa har ya mutu eh to yawa ta sadaka masha Allah alhamdulillah Lokaci.
akwai masu bukatu daban-daban Allah ya biya bukatun mu gaba daya Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya kiyaye mu ya kiyaye mana imanin mu da mutuncin mu da addinin mu Allah ya tabbar Allah ya ba mu albarka wata Ramadan Allah ya ba mu albarka alqur'ani Allah ya ba mu albarka annabi sallallahu alaihi wasallama duk bukatu dai Allah ya biya su Allah ya biya su abinda ake tsaro kuma Allah ya kiyaye albarka annabi sallallahu alaihi wasallama marasa lafiya Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya kara musu lafiya duka duk musulmi duk inda yake Allah ya ba shi kwanciyar hankali Allah ya ba mu kwanciyar hankali ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر يوم الدين العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله